بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaman magodiya ga Allah maɗaukakin sarki da yamma bina mahalarta a wannan masallaci na masjidus sahaba a wannan yammaci na alhamis goma ga watan sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 da muke ci gaba a cikin karatun kitabu tauhid wanda yau majalisi ne na aqida قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم مال ابن عبد الوهاب الله يجيك انشد رحمه yake cewa babu ma ja'a fil kuhan babin da zai yi bayani dangane da abin da ya zo na dalilai akan abin da ya shafi bokaye wa na hawihim da makamantarsu yana abin da ya zo na dalilai masu zafi da tsoratarsuwa game da abin da ya shafi mu'amalantar bokaye zuwa wurinsu da gaskata su da kuma makamantansu na bokaye irin masu amfani da ƙasa bugun ƙasa kenan ko masu amfani da 'yan wuri ko masu amfani da tabzi ko da littafi irin makamatan alkur'ani mai girma domin cabko abin da zai faru nan gaba ko abin da ya daga ya gabata daga cin al'amuran da suka shafi gaibi wannan babin shine zai bayani a kai idan aka ce alkuhan jam'i ne na alkahin da yawansu su ne alkuhan ko a ce alkahana shi kuma alkahin boka kenan هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين shine ke ba da labari dangane da abin da shafi gaibi da zai zo nan gaba dogaran shi ta hanyar yin amfani da shaidanu da neman taimakonsu wannan shi ne bokakken to malam ya kawo wannan babin ne a cikin kitabu tauhid kasancewa shi kitabu tauhid littafi ne da ke koya maka tauhidi kada ta Allah madaukakin sarki kuma yake koya maka nisanta yin shirka da Allah madaukakin sarki kenan kaga shi boka da makamantansu suna da awassanin gaibi ne ina fata mun gani suna da awassanin gaibi shi kuma gaibi abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake ɓanta da saninsa to da'awa ilimin gaibi da gaskata mai da'awa ilimin gaibi kamar tara Allah ne da wani daga cikin halittunsa cikin irin ababen da Allah yake banta da su shine ilimin gaibi ina fata an gane kenan dole a tantance kar a ma Allah madaukakin sarki kishiya cikin abin da ya shafi ilimin gaibi Allah shi kadai ne ya san gaibi wani shi baya tare da shi daga cikin halittunsa cikin sanin gaibi kenan yarda da cewa boka ko makamantansu sun san gaibi kamar tara su ne da Allah cikin irin abin da Allah ya banta da shi yin haka kuma shirka ne ina fata an gane yawwa to abin tambaya din mai ba da labari game da abin da ke yafa ko ko ko abin da ke gaibi ne za a ce mishi boka eh din mai ba da labari ne daga abin da yake gaibi ne za a ce mishi boka? ba duka ba ne ba ina fata mun gani ba duka ba ne ba yanzu duk wanda zai ba da labarin wasu ababe da za su faru nan gaba ta hanyar wani abu da yake hissi ne wannan ba a ƙilga su daga cikin bokai misali kamuwar rana ko kamuwar wata kaga wani abu ne wanda zai faru nan gaba idan mutum ya ba da labari ta hanya yin amfani da wasu al'amurra ko tauraru da makamantansu tan da hisab ne lissafi ne ilimi ne a bayyane yake to dan ya ba da wannan labarin bai nuna cewa ya yi ya san gaibi ina fata mun gani kana abin da shahi al-khusuf da al-kusuf wannan ba bokanci bane saboda akan iya fahimta su ne ta hanyar lissafi da hisabi da kuma wannan ya faru ba wai yanzu ba da aka samu kayan aiki na zamani tun kafin wannan lokacin akwai wanda ke bada labarin cewa al-khusuf ko al-kusuf zai faru so da sukan yi lissafi sai iya gano hakan ta hanyar lissafi yana abin ne wanda yake bayyane ko mutanen da zai yi amfani da ilimi na zamani ta hanyar amfani da kayan aiki na zamani wanda aka ci gaba don iya gano ababen da ke cikin ƙasa na ma'adanai a wannan ma ba gaibi ba ne ba ba kilga shi daga cikin bokai ina fata mun gane tanda zai amfani da wasu alati ne alhaditha na zamani don iya gano cewa nan akwai wani ma'adani sa'o'in zinariya ce ko makamantansa daga cikin taskokin cikin ƙasa wannan ba iya kilga shi daga cikin bokai ina fata mun gane sai fa in yayi amfani da wanda abu wani abu wanda yake ba hissi bane ba kawai ina ina fata an gane bai yi amfani da wata ala ba ko bai yi amfani da wani kwatamce ba da aka sani a zahiri sai amfani da wani abin da yake ɓoyayye ne wannan kaga za a iya tuhuma shi da cewa boka ne ko kuma masihirci ina fata an gane malaci rawa muslimu fi sahihihi an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما إمام مسلم يفتد حديثي أشكي إن كانت تشل التافز دقوان شاشي دقمات منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga manzan Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi ya ce wannan wani shashi daga cikin matayen manzan Allah malamai suka ce hafsaj ina fata mun gani malamai suka ce hafsaj kuma jahalatu sahabi la tadur rashin sanin sahabi baya cutarwa an gane ko rashin sanin sahabi baya cutarwa sau da dukkanin sahabbai udul ne masu adalci dan an jahilci wani sahabi ne aka rawaito hadisi ta ɓangaren shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baya cutar da hadisi ko sanadinsa ina fata an gane yawa to malamai ma suka ce Hafsa ce aka rawaito daga gare ta ita kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabi yace man ata arrafan duk wanda ya je maboka arraf ko mai bugun ƙasa ko matsafi gane ko al'arraf shi ne wanda zai yi amfani da wasu muƙaddimat don gano abin da zai faru nan gaba ko abin da ya rage gabata daga cikin abin da ya shafi al'amarin gaibi ina fata mun gane wanda zai amfani da rairai ta hanyar zane-zane a cikinsu ko wanda zai yi amfani da wani tabzaha da makamantansu ko yi amfani da tafin hannun mutum ta hanyar cafko masa alkhairin da zai zo nan gaba ko makamantansu to wannan shine al-arraf annabi yace duk wanda ya shema arraf fa sa'alahu an shay'in ya tambaye sa dangane da wani abu fa saddaqahu sai gaskata shi sai dai fa saddaqahu dinnan daga fa saddaqahu bima yaqul wannan baya cikin riwaya ta Imam Muslim ina fata mun gane tana yi wa malam wahami ne yayi wannan riwaya ce ta imamu ahmad cikin musnad nasa riwaya ta imamu muslim kenan man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawma wannan ita ce riwaya ta Imam Muslim tare da yanke fasaddaqahu bima yaqul man ata arrafan duk wanda ya je ma al-arraf fasa'alahu an shay'in sai tambaye sa dangane da wani abu lam tuqbal lahu salatu 40 yawma ba za a karba masa sallar kwana 40 ba wanda ke nuna kenan kaga haramun ne musulmi ya je wurin al-arraf haramun ne ka je wurin boka tunda zuwan ka wurin shi tambayarsa kawai za ta sa ba za a karɓa maka sallar kwana arba'in ba me ya kai girma wannan musiba malamai suka ce abinda ake nufi nan shine idan ka yi sallar kwana arba'in ba ka da lada ko guda auren Allah ma ka dai sabke farali ta yadda ba za a ce karama su amma ba ka da lada to me ya kai haka hasara cikin wannan sanhin ka tashi da asubahi ka zo masallaci kwana arba'in ba ko ta asuba kaɗai aka ce kwana arba'in ba karɓa maka ba ai ka shiga uku kayi asara to in kai ba karɓa maka ba sanadiyar zuwa wurin shishifa haga shi kafiri ne shi kafiri ne dan a sanadiyar shi kai an ki karɓa maka sallar kwana nawa arba'in Allah shi kiyaye وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه أبو داود أنكر حديثي لغا أبي هريرة رضي الله عنه ألا يردش عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقا مزال الله تيرا دامت الله صبت أغريش قال يتي من أتا كاهنا دوان ديجي مبوكا فصدقه بما يقول سيغس كتاشد أبن ديكي فلا كاغا لفظ حديث انشاء دوان ديمي يتفي رمبوكا تو انكرا سنة دوايا ko ya rubuta masa wasiƙa ko ya aiki wani a madadinsa duk guda duk hukuncinsu guda duk wanda ya je wurin boka fasaddaqahu bima yaqul sai gaskata boka game da abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hakikan ya kafirce ma abinda aka sabkar ma annabi Muhammad tsira da amince Allah su tabbata a gare shi menene aka sabkar ma annabi Muhammad alqur'ani bi saboda yarda da boka da abinda ya faɗa ba su haɗuwa da yarda da alqur'ani bi saboda me alqur'ani ya tabbatar cewa babu wanda ya san gaibi sai sai Allah kuma kai ka yarda da boka yana baka labarin gaibi kaga yarda da boka kamar kareta menene alqur'ani shi yasa ba su haduwa tsakanin yarda da abin da boka yake faɗa da imani da alqur'ani mai girma mafhum an gane ko ilimin gaibi na daga cikin manya-manyan sufofin da Allah yake banta da su alimul ghaib فلا يظهر على غيبه أحد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله أن النبي نيكتشي قام الأمة la ya alamu man fi samawati wal ard wanda ke cikin sammai kakafkinsu da wanda ke cikin ƙasai gaba ɗayansu babu wanda ya san gaibi illallah sai Allah shi kaɗai banda shi babu wanda ya san gaibi Allah ya ce ma annabi ya ce musu walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani so ban san gaibi ba dalilai da dama na tarihi da suka faru da annabi a aikace wanda annabi bai san gaibi ba na farko hadithatul ifk abin da ya faru na kirkire da aka yi ga Aisha radiyallahu anha aka jingina mata abin da bata yi ba kuma bata ma san shi kuma a cikin wannan yanayin wahayi ya yanke ma manzon Allah gashi ana tuhuma iyalinsa uwan mummunne wadda yana santa daga cikin matayen shi ko ya fi santa ma ana tuhumarta da lalata wahayi ya daɗe bai sabko ba aka samu matsala wasu ma daga cikin zaɓaɓɓu na sahabban manzan Allah salasan suka kutsa cikin haka ka yi annabi da kanshi sai da je wurin aisha sau da ya damu ya ce aisha bayyana mana wanga abu in kin aikata ki gai haka annabi ma ya samu kan cikin me cikin damuwa da annabi ya san gaibi za a bata lokaci haka eh ba za a bata lokaci sai ce abin nan da aka faɗa a kanta ba gaskiya ba ne ba amma da yake bai san gaibi ba sai da ya jira Allah ya sabko ayoyi na musamman domin tsabtace ta da tsarkake ta dangane da tuhumar da ake mata sallallahu alaihi wasallam annabi ya je ga shi ga Aisha ga mamma Aisha tana zamne ga babanta Abubakar yace Aisha yanzu yi bayani karara in kin san kin aikata ki gai Aisha ta ce ga babanta na tambaye shi ƙon da ya abubakar ce mafifici daga cikin sabon manzan Allah imana da ta yi ishara zuwa gare shi shi ya rene ta ko tun tana ƙanƙanwa har ya aurar da ita ga manzan Allah sallallahu kenan tana da wasu munanan halaye shine aula ya sani sama da wani shi manzan Allah sallallahu abubakar ya ce ma aisha to me zan ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me zan gaya masa ta ce mamata ta ba wa manzan Allah labari ta ce me za ta ce wa manzan Allah sallasa ana cikin wannan yanayin aisha da kanta sai ta ga alamomin da ke sab kuma manzan Allah na wahayi ga sana sun faru a gare shi ana jimawa annabi ya ce mata shi kenan an tsabtace ta abin nan da ake tuhumar ta ba gaskiya ba ne na ladina ja'u bil ifki عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم kaga da ya san gaibi ai da ba bata lokaci haka ko ba haka lokacin da Aisha ta yadda qiladar ta kuma akai ta nema aka rasa tawagar da amma akwai manzo Allah cikinta kaga da annabi ya san gabe fa sai ce ai abin nan yana nan kalkashin rakumi a wuce wurin kaga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi shi yasa Allah ya ce alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahad ahadan illa man irtada min rasul sai wanda ya so daga cikin manzannin shi sai ya nuna mishi mi gaibi kuma Allah na nuna ma ɗaya daga cikin manzannin shi ko annabawan shi gaibi don ya zamanto mu'jiza ga wannan annabin don mutane su gaskata shi ina fata mun gani annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da yake cikin gidan kaso kayan a kawo abinci sai ga musu ga irin abincin da za a kawo ko kafin abinci ya zo sai ba su labari ga abinda yau ga abincin da za a kawo kaga wannan duka Allah ne ya basa domin me ya zamanto shimfiɗa ta a gaskata shi in ba haka ba babu wanda ya san gaibi saiwa sai Allah to kaga shi kuma boka zai baka labarin abin da zai zo nan gaba da awa menene kenan gaibi kaga yarda da shi kamar karanta menene alqur'ani mai girma yana duk wanda ya je wurin boka fasaddaqahu bima yaqul ya gaskata boka da abin da yake faɗa فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم kenan kaga da wancan hadisin da wanga sun hada abu biyu mutanen da zai je wurin boka a hadisin farko wancan na imamu muslim wani bangare na ziyada na imamu ahmad wanda ya je wurin boka kadai ya tambaye sa ba tare da ya gaskata sa ba ba a karɓa mashi sallar kwana arba'in kawai ya je wurin shi ya tambaye sa wani abu kuma menene duk da bai yi imani da shi ba ba za a karba mishi sallar kwana arba'in ina ba ta an gani wanga kuma hadisin in ya gaskata shi daga cikin abin da ya tambaye sa ya ba sa labari to ya kafurce mu abin da aka sabkar mu annabi muhammad ai kenan abu biyu ke da kai masu hadari game da mu'amalanta bokai shi yasa shari'a take nisanta musulmi game da بوكي رواه أبو داود إمام أبو داود يفتد أن حديث وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما وللأربعة حديث يتبتغى على إما أنه داود كان بند بخاري دا مسلم أبو داود الترمذي نسائي ونسائي دا ابن ماجه سوه لنا دا إمام حاكم Waƙala ya ce sahihun ala shartihima hadisin ingantacce ne bisa ga sharaɗin Bukhari da Muslim. An abi hurairata man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa li abi ya'la bi sanadin jayyidin an ibn mas'ud mithluhu mawqufa ko mithluhu mawqufa daga abu huraira Allah ya rada shi yake cewa man ata arrafan duk wanda ya je wurin arraf au kahinan ko kuma boka malamai suka ce idan arraf da boka suka zo cikin zance guda da aka kama wannan hadisin to yana nuna al'arraf daban alkahini daban amma da guda zai zo zai wakilci gudan bimana al'arraf zai iya ɗaukan ma'anar arraf da kahin in shi kaɗai ne in kahin ma ya zo zai iya ɗaukan ma'ana al'arraf amma idan suka zo su bi kamar yadda ke cikin wannan hadisin yana nuna kowane da ma'anar shi daban ina fata mun gani yanan idaftaraka ijtama'a wa idajtama'a iftaraka idan suka haɗu sai su rabu kowa sau da ke ma'ana shi daban amma idan suka rabu kowane ɗaya na wakilta ma'ana ɗaya to nan malamai suka ce al'arraf shi ne mutunan da ke amfani da mi ƙasa tabzi ne tafin hannu ne ruwa ne a cikin kofi da makamantan tsoron gano gaifi amma alkahin shi ne mai isti'ana da shayafin wurin gano gaifi kenan duk wanda ya je maboka ko kuma al'arraf fasaddaqahu bima yaqul sai ya gaskata shi game da abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakikan ya kafirce ma abin da aka sabkar ma annabi muhammad tsira da mace Allah tabbata gare shi wali abi ya'la haka ya tabbata daga abi ya'la bi sanadin jayyidin da sanadi ingantacce ko sanadi mai kyau عن ابن مسعود دغ عبد الله دان مسعود مثله موقوفا kwatan kwacin wannan hadisin sai dai daga dan Mas'ud mawqufi ne ba mausuli bane ke mawqufi shine wanda ya dakata daga magana da ta dakata daga sahabi kawai ba wai daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam aka shita wa an Imran bin Husayn marfu'a laysa minna man tatayyara aw tutayyara lahu أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه البزار بإسناد جيد أنكروا حديث دقاء عمران بن حسين مرفوعا حديث ينادى حكم تينا الرفع كنا أنكروا شدقاء منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم annabi ya ce laisa minna man tatayyara aw tutayyara la baya daga cikin mu wanda ya camfi ko aka camfa masa baya daga cikin mu wanda ya camfi ko kuma mi aka masa camfi camfi shine at-tatayyur shine kamar yadda muka faɗa cikin darasin da ya gabata amfani da tsuntsaye ta hanyar zabarar da su sai mutum ya kalle wata jaha suka yi wanda mutanen jahiliya haka suke idan suka yi dama sai sa ran alkhairi cikin abin da zai kullawa sawa'un aure ne ko kasuwanci ko kuma fatauci da makamantansu na al'amuran rayuwa da sun yi dama sai ya yi abin nan da ya fito da ni yayi saboda yana ganin abin nan akwai alkhairi a cikin shi idan suka yi hagun kuma sai ya fasa ganin cewa in suka yi hagum ya canfa hagumkin babu alkhairi in aure ne sai ya fasa in fatauci ne bulaguro sai ya daina akwai yawa aksidan ko kuma hadari a ciki ko kuma tare hanya in kasuwanci ne ma fito zai kulla sai ya fasa shine at-tatayyur na fata mun gane to annabi ya ce baya daga cikin mu wanda yayi camfin ko aka masa ko ya yi da kansa ko ya sa wani ya masa an gane ko duka bai da kyau auta ka hana autu kuhina la ko ya yi bokanci da kansa ko aka masa ko ya yi da kansa ko a masa duka ba su da kyau au sahara au suhira la ko ya yi sihiri ko a masa sihiri imana ya yi da kansa ko ya sa wani ya masa amma wani sihiri wannan shi ma ba ya da kyau ina fatan mun gani wa man ata kahinan duwanda ya je maboka fasaddaqahu bima yaqul sai gaskata boka da abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to haƙiƙan ya kafirce ma abin da aka sabkar ma annabi muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne alqur'ani mai girma malaci rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisin da isnadi mai kyau rawahu at-tabarani fi al-awsat haka imam at-tabarani fi al-awsat ya fitar da wannan hadisin bi isnadin hasan da isnadi mai kyau min hadisi ibn abbas min hadisi ibn abbas daga hadisin abdullahi dan abbas duna qawlihi waman waman ata kahinan sai dai banda fadarsa waman ata kahinan zuwa karshen sa qala al-baghawi imam al-baghawi yace al-arrafu alladhi yad'i ma'rifat al-umur bi muqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruq wa makan ad-dalla wa nahwi dhalik imam al-baghawi yace abinda ake cewa al-arraf al-arraf matsayi ko ɗan duba alladhi yadda'i ma'rifat al'umuri bi muqaddimat shine wanda ke da'awar sanin al'amurra da wasu abubuwa da yake gabatarwa yastadillu biha alal masruq da yake kafa hujja da waɗannan abubuwan akan abin da aka sace ya nuna ɓarau wannan shine al'arraf wanda yana da wasu hanyoyi da yake biya yake aiki da su domin gano ɓarawo ko abin da aka sata ina yake mafi an gane ko wannan shi ne al'arra kenan duk wanda ka ga idan moto ya ɓace ana zuwa wurin shi ya nuna inda yake al'arraf da ka je wurin shi ka ce wane ina batun moto da ake nema yanzu moto ne ya bata ana nema ba za a karba maka sallar kwana nawa arba'in tambaye shi kawai me ya kai yawansu yau daga cikin malaman tsubbu wanda suka shahara ma wasu ma'a'imma ne na masallaci jagorori ne na masallaci har ma wazi wanzu wasu har tafsiri suke da makamantansu amma in moto ya ɓace sai a je gidan shi a tambaye shi ina motar na ana son a gano ina yake sai ba da labari wanda ba da labarin nan da zai a gano inda motar na yake wanda aka sace yana da alaka da isti'ana da yake yi bi shayatin yana isti'ana ne da wa aljanu in ba haka ba ya za a ya gano inda moto yake sai inda tare da shi aka sace mota ko shine shugaban barayin tunda akwai masu haka nan cikin garin ga an san su ma aka sace maka motanka ko wani abin hawanka sai ka je wurin shi ka shaida mishi sai ce to zan baka lokaci ka zo lokaci kaza amma ga abin da zaka bada haka wannan tare da shi ake mi ake sata ko da bai je ba ya san barayin kuma yaran shi to amma wanda an san ba barawo bane ba malamin tsibbu ne na gida zaman shi daga masallaci sai gida kuma ya san inda mutum yake al'arraf ne ke yana ista'ana ne da shayatai shaidannu ne yake amfani da su sai su je su binciko mai inda mutum ne yake da kuma kowa ya sani shayatai suna da wata ƙudura ta musamman da Allah ya ba su wanda bai ba banu adam tana kaga shaidannu ɗaya sai ya hau ɗaya ɗaya sai ya hau ɗaya har su kai sama ta farko don su jiyo mi zancen mala'iku wanda mutum ba ya yi hakan in an yi ƙoƙari a samu ɗaya hau ɗaya in sun yi hau bai wuce bai ba su kai goma saboda na ƙasan zai shiga ta to amma su ɗaya zai hau ɗaya aljani nawa za su hau sama kenan ba da sama in ta haya ne za ka yi da abu mai sauri daga nan zuwa sama ta ɗaya shekara ɗari biyar amma kaga Allah ya ba su wannan ƙudurar su za su yi zasi kuma zai iya daga nan yanzu sai ta arlit cikin abin da bai kai minti biyar ba wanda ko shirki bai zuwa harka ko ko kartu shi ka halabawa man bai zuwa arlit nan amma shi zai je arlit ya dawo to in yana da aljanu 40 ko 50 ko 100 ya ce su bincike mai agar suke su samu moto ga alamominsa kana ga zai gagare su za su yi ta neman shi ɗan lokaci kaɗan zo su ba shi labari motan nan mai alama kaza yana unguwa kaza gida mai ƙofa kaza mai kaza shi yana nan cikin ɗaki sai ce ku je wuri kaza gida mai kaza mai alama kaza moto yana nan ciki haka isti'ana yake da shayatin shi kuma shaidan ba zai taɓa aiki da kai ba sai an yi mi cinikayya ne akwai abin da zai sa ka mishi galibin aljanu sai ya sa ka kafirce ma Allah sannan ya biya mabukatun ina fata mun gani sai ya sa ka yi ridda ko ka zagi Allah ko ka zagi manzan Allah ko ka zagi alkur'ani kai dai sai ka kafirce ma Allah sannan sai mu'amala da kai shi ma ya biya maka bukatocinka ina fata mun gani yana kaga duk wanda ka je wurin shi kaga ana zuwa wurin shi motsi ya bace na ga inda yake boka ne ko shakka babu cikin cewa boka ne kenan in yana haka nan ko sallah ba abin shi duk wanda ya bi shi sallah baya da sallah duk wanda ya bi shi sallah baya da sallah wa makani dhalla wa nahwiha imam al-bagawi yace da wurin abin da ya bace da makamantansu ko ya baka labarin dan uwan nan naka da ke gari kaza zai zo ranar kaza yana bisa hanya ai akwai masu yin haka ko a je wurin shi a ce da Allah kira mana wani tun da ya je Libya ya ki dawowa kiro mana shi ba wani lamba ba za a bashi ba komai ba zai kira shi ne sai ka ga ta taro kansa ya shirya bai shirya ba zai so haka wannan duka isti'ana ne bi shayatin Allah ke shi mai kare wakila wasu malamai suka ce huwa alkahin al'arraf shine alkahin walkahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal shi kuma alkahin shine wanda ke bada labari dangane da ababen da suka faku suka boyu gaibobi kenan fil mustaqbal cikin abin da zai zo nan gaba wakila wasu malamai suka ce allazi yukhbiru amma fi dhamir boka shine wanda ke bada labari game da abin da ke cikin kirje na fata mun gane game da abin da ke cikin kirje kuma ko shi ma dabaru ne dabaru ne saboda sanin waswasin abin da ke cikin zuciya sai Allah to amma akan yi amfani da shedannu tsakankaninsu tunda kowane mutum yana da karin kinsa yana da karin babu wani daga cikin halittun Allah na mutane sai tare da shi akwai shedanin da ake ce ma karin wanda zai zo alkiyama ya ce wa qala qarinuhu rabbana ma ataghaytuhu walakin kana fi dalalin mubin harshe Allah ce la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kowa na da karin kinan har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wannan karin sai dai na annabi ya musulunta ba zai fore shi ba sai da alkhairi amma na kowa zai dinga foranka da sharri da ababen da ke kama da shi to wannan karin kinnaka yana jin ababen da ke damun ka mana a wasu lokutan ka kan faɗe su wani mutum yana cikin damuwa shi kaɗai ma magana yake yana faɗin abin da ke damunsa saboda ya takura to yana jin ka kana zuwa wurin boka karinikin naka sai su haɗe da na boka ko shayatinikin boka sai ga masa mene matsalolinka wane ne sunan shi kaza mahaifin shi kaza yana da iya ma gudana dubai gudana kaza kuma ga matsalar da ta kawo shi kaga ai baka gaya mishi ko kana shigowa sai ya kira sunanka wane ne zamnana wane dan wane zamnana daga gari kaza kake ina danka wane da ke wuri baka taba ganin shi ba sai ranar ina ɗanka wani da ke libya ko dubai ya iyalin taka kwanakin da ta aihu ko kuma tana kusan aihu sai mamaki ya rufe ka kaga dama in babu tauhidi babu aqida ka dirmiye kenan ka hada tarkon shi ka kamu duk abin da yace kai sai kai duk abin da yace ka bada to sai in baka da shi kawai kenan kaga sai rika bashi labarin irin ababen da ke damanka ko ya rika maka waswasi min sharril waswasil khannas shedan ya rika maka waswasi cikin zuciyarka game da abu kaza yana wannan waswasin sai ya ga mu bokan shi sai kai zaton boka ya san gaibi alhalin bai hanyar da aka bice kai baka sani da ka sani da baka gaskata shi amma in ka san Allah ka san annabi an gaya maka shari'a ka san hadisan da suke magana akan boka ko arraf ko baka san hanyar da ya sani ba kai ka san yana amfani da wa da shayatin shike ka san yana amfani da shayatin kawai mutane da ta ba ku labari ne muna zamana da shi fa muna lafiya muka gaisa cewa ne ka san ne ce wallahi ban san ka ba sai ce to an ni ya ce mana tare da su salahaddin su malin iliya su malin sani cayewa na ce wannan ku na san su ya ce tare da su muke duka wani bi ma wani abin ma in ya kakar makan haɗu tsakanin wani ce ya yi kyau sai ce amma ni rukuya nake ce to ya yi kyau ina zamana aka bugo mashi waya daga arlit alo wata ce aljana ta kama ta sai ce a matsa ka haɗa ta hagum sai a matsa sai ta kuwa ina ji ya sa mai liba a matsa ta dama sai a matsa sai ta yi kuwa ku kama kai yanzu sai su kama sai ta yi kuwa sai ya zagi shi kuma ce ɗan kaza-kaza to da ya ida waya sai ce mana wadan kasan yau Allah ya mun wata baiwa na ce aha ya ce in aljani na cikin jikinka kotan da yake sai ya rikashin motsi cikin jikina in dama yake sai ya rikashin alama cikin dama ta cikin kai ma yana damarka in hagun yake haka in akai sai in ji alama a kaina kamar yana jin wasu alamomi da inda aljanna yake sai ya sai ya ce to wallahi ka sani ko baka sani ba kada aiki da shi dan sai ce wallahi ba aiki da ce wallahi kana yi to kai ka taba shi rukuya da zagi karanta qur'ani ne zaka kana neman agajin Allah ya sa wannan aljanna ya bar mutum amma ashar ne kawai ke dura dan kaza kaza kaza da zagi ne kawai ki kai ka taba ganin rukuya da zagi to ire-irensu suna da yawa wanda suke yaudara al'umma da sunan masu mi masu ruƙuya wallahi da sunan ruƙuya da sunan istikhara wadda ba ta da miji macen da ta daɗe ba ta samu aure ba ina ka iya samu mata miji yaudara ce mana yaudara ce da ba ta samu mijin ba ba komi lokaci gare shi ba Allah ne ya kaddara awar haka ba ta da mishi kuma lokacin miji ya zo za ta yi mishi to suna nan masu yawa sai ga sun zo sun buɗe wuri da lamba da komi suna kira ana kiransu wani mai sai ga mutu ya jace shi istikhara yake sa mishi wai abin gada zai akwai alheri ko babu yi wa yace maka haka yake istikhara istikhara annabi ya koma sahabban shi sahabbai sun koya ma tabi'ai raka'a biyu ce za ka sai ka karanta wannan addu'ar da ake karantawa in ma baka iya ta ba da Hausa ya Allah kai ne masanin komai da ba abin da ke boyewa gare ka gashi ina shirin yin aure auren nan in akwai alkhairi cikin mata da nake son aure Allah ka tabbatar da shi in babu alkhairi Allah ka raba ni da shi ka nisantar da ni daga barin shi za ci aka kuma ba wani mahalki wani za ka a gaya ma a ce akwai alheri ta shi kai wataƙila sai ka ga duk wasu asibabu da za su sa auren ya faru suna ta buɗewa wani bashin ka ya makale can sai ya hito an je ana betar rami ana neman zinara sai a samu garamomi masu yawa abubuwa na ta buɗuwa kai har ma a turo da gina a cewa na kai kaɗai muke shara kaga da hanyoyin faruwa a sa abin ya faru suna ta mi suna ta buɗewa kuma ba alkhairi sai ta samu tangarda eh kaɗan jira mu kwana biyu akwai shawarar da muke so bi eh akwai kakanta yana can in dai ba shi ya ba da izini ba abin nan bai ai watanni kana jira karshe ya ce kai an ba wa da ita shi ka nemo ta kai Allah ki na karba maka addu'a ka ba ba da kai ina ta mun gani yawa to amma ka je wurin mutum wai istikhara yake shi ya tafi ko maka ko alkhairi ko sharri kuma ka biya shi ƙarya ce kawai ina fata mun gani galibi boka yi wa qala abul abbas ibnu taymiya abul abbas ibnu taymiya yake cewa ana ce mishi abul abbas ba tare da yana da da dake suna abbas kuniya ce saboda ibnu taymiya tunda Allah ya shi bai taba aure ba har ya bar duniya ya dukufa ne wurin neman ilimi da sanar da al'umma addinin su hayyabar duniya ya shagalta da neman ilimi sama da yin aure to amma ya halatta ka sa kanka sunan da ka kanka kunya ko da baka da dan ina fata mun gani ibn taymiya yake cewa al-arraf ismun lil kahin shi al-arraf mai bugun kasa da duba da makamantansu suna ne na boka walmunajjim da suna na mai amfani da tauraru wurin gano abin da zai faru a doron ƙasa warrammal da suna na mai bugwa ƙasa ko rairai wa na hawihim da makamantansu mimman ya takallamu fi ma'rifatul umur bi hadhihi turuq daga cikin waɗanda suke magana cikin sanin waɗannan al'amura da waɗannan hanyoyi shine ake cewa al-arraf kenan kaga al-arraf ya iya ɗaukan ma'ana boka kamar yadda boka ya iya ɗaukan ma'ana al'arraf da duk wanda ke bugun ƙasa shi ma mine ne boka ne zane a kanta ko ya yi amfani da finjali a sa ruwa a cika ya tambayoyi ko ya yi amfani da tafin hannunka ka sa wanda zai zo ya ce buɗe tafin hannunka sai ya duba zanen nan sai iya gaya maka nan gabanka akwai kyau ko ba kyau wanda zai amfani da tabza kamar da na gaya mu akwai masu canfi da tabza ni ya zo ya gano dama kai wawa da jahili sai baka tabzi sai ce rike dada in ka rike dada sai ya madadan nan alama ya rubutu a kansa ko ya mai zane to sai ya rika biyar tabzin tun daga in naka har ya kewaye bisa naka alheri sharri alheri sharri alheri sharri yi karkai yi karkai sai ya zo bisa ka wanda ka taba kin nan in ya dace da yi ne sai ce to akwai alheri ka yaba in kuma ya dace da karkai yana damkashi ya faɗa karkai sai ce to abin da karkai shi sau da babu alheri ce shi kuma akwai masu amfani da alkur'ani kamar da na gaya mu kaga in baka sani ba sai bugar da kai sau da alkur'ani littafi ne wanda kowa iman da shi daga cikin musulmi kuma ana kaddara shi ana girmama shi kana zuwa sai ce to in na bude kawai a zaya tsaka sai ya haka da ka aza ya tsaya bude ga fir'auna wa samud sai ce to abin nan naka ba ne ko ka aza ga jahannama sai ce abin ka ya lalace har man na akwai matsala cikin shi amma da ka danno sai ga jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai ce harkan nan mai kyau ce ko ya ga sunan wani annabi da makamantarsa ko zancen alheri amma da ka tabo sharri sai ce kaga wannan ma canfi duba ce ana duk bai dace ba wannan ma ana ce mishi boka na mai amfani da ƙwarya da mai amfani da alƙalimma kun san akwai masu amfani da alƙalimma da kara a kawo mutum biyu ko daga cikin mutane wani ya sata ana sa a gano ɓarawo sai a samu wannan kara guda biyu sai ya aza musu akan nonon su guda biyu ana wani karance-karance in karan suka game koya ne suke dai sai a ce akwai barau daga cikinsu sai a fidda barau wannan ma duka bokai ne kamar duka wannan yaudara ce fa komi ya karanta inda za a gano wani abu da ya bata kawai bokai ne wanda abin da ya bata gaibi ne shi wanda ya sata ya sani amma kai baka san wanda ya sata ko ba ka ba yawa sai in kana da wata hikima irin ta alƙallai da ƙwararru daga cikin wanda suka karanci babin mutum da halayen mutum wannan in kai amfani da wannan damar da yake ba bokanci bane wannan ba laifi bane irin yan sanda da suka kore wurin kallon mutum ma da yanayinsa sai a gano baya da gaskiya ina fatan mun gani ko kuma firasa da Allah zai ba mutum akwai mutanen kirki daga cikin salihan bayu da Allah yake ba su firasa hangen nesa da makamantansu wannan ma ba kilga su daga cikin bokai wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace fi qaumin yaktubuna abajat wa yanzuruna fi an-nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu 'inda Allah min khalaq abdullahi dan abbas yace game da mutanen da suke rubuta abajat abajada ko hawaza hutti kaliman waye-waye suna nan su sun san su to suka yi amfani da su wurin gano gaibi da makamantarsu ko kuma mutanen da suke kallon tauraro da nufin gano mi wani gaibi ko wani alkhairi da zai faru a doron ƙasa ko saɓanin alkhairi saboda mun ce tauraro Allah ya halicce su ne saboda abu uku an halicci tauraro saboda mi alamar guda uku na farko zinatul lissama su kasance kawa da ado a cikin tsaron samaniya ko inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib ko zinatul lissama na biyu rujuman lishayatin ko rujumun lishayatin su kasance abin jefe shaidannu ne yayin da suka yi kokarin hawa sama don sato zance إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فلم فمن يستمع الآن يجري له شهاب الرصد أبنا أكو علامات يهتدى بها على مؤمن دا أكي شريعة تهنية دورارو تهنية قانو الكبلة قانو لوكا تنسلة قانو إنا قبس إنا يم دا مكا من تنس وانا دبا لي في بني قانو لوكتا تهنية دورارو وانا يهلت amma duk wanda ya amfani da tauraru sabanin haka to ya zo da abin da ke ba gaskiya ba ne ina fata mun gane ya zo da abin da ba gaskiya ba ne rayuwar mutane da ɗaukaka su da ƙasƙanta su baya da alaƙa da mi da tauraru mutuwa su da rayuwa ba ta alaƙa da tauraru shi yasa lokacin da ibrahim dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu mutane kuma sai aka yi daidai da an yi kusuf ko kusuf rana ta kama wata sai mutane suka ce abin ya faru ne sanadin mutuwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai tara su yace rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba su kistewa saboda rayuwa wani ko mutuwa wani a ga ishe ka ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah kawai dan ku dauki izina da darasi ne ku tuba zuwa ga Allah kenan ba su da alaka da rayuwa wani ko mutuwa wani to kenan kaga duk wanda ya amfani da tauraro ta hanyar canfo wannan al'amurra ko gano abin da zai faru nan gaba daga cin gaibiyat Abdullahi dan Abbas ya ce ma ara man fa'ala dhalika lahu inda Allah min khalaq ba ni ganin wanda ya aikata hakan yana da wani rabo a wurin Allah maɗaukakin sarki ba na bai da rabo a cikin gidan aljanna in ko bai da rabo a gidan aljanna ina ne makomarsa ke wuta ba na kafiri ne ke ma da ce fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahu la yajtami'u tasdiqul kahini ma al-iman bil qur'an baya haduwa gaskata boka tare da imani da alqur'ani mai girma ya kai imani da alkur'ani mai girma ko kuma ga imani da boka amma bin ba su haduwa ina fata mun gane imani da boka da abin da ya faɗa da gaskata shi kamar ƙaryata alkur'ani ne mai girma الثانية مسألة تبي التصريح بأنه كفر بين قرر cewa yin hakan kafirci الثالثة مسألة تأكو ذكر من تكهين له أنبتا wanda aka masa bokanci baya tare da mu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'in shi da kanshi bokanci ko aka masa arabi'a mas'ala ta hudu zikru man tutayyara la ambatan wanda aka yi macamfi ba shi da kanshi ba amma sai sa aka camfa masa shi ma annabi ce bai tare da mu alkhamisa mas'ala ta biyar zikru man suhira la ambatan wanda aka masa sihiri asadisa mas'ala ta shida zikru man ta'allama abajat ambatan wanda ya koyi harfan abajat abajad inda zaka koye su dan cabko gaibi da sanin gaibi wannan shirka ne kafirci amma idan zaka koye su dan lissafi dan malamai suka yi amfani da surar lissafi ina fatan mun gane ko wurin fakara fakara na littafi wani mai zaka ga ana rubuta su sai ayi hamza a na biyu ayi ba ayi dal da makamantansu abajad kenan da jim duk babu laifi wannan amma amfani da surin gano gaibi da makamantansu haram السابعة مسألة تبكوي ذكر الفرق بين الكاهن والعراف أنبتا بمبنشي دا أكيد سكن كان بوكا دا العراف كان بوكا دا العراف العراف شين مي أنفاني دا وس أبوبا دا كي أنفاني دا سودان غانو غيبي قصا يتي تابن هنوني دا مكمان تنس شي كما بوكا مي استعانة دا شياطين ورن غانو غيبي amma dukansu ma'anarsu tana iya koma guda idan aka ce boka ana nan arraf idan aka ce al'arraf ana nihin alkahin sai sharhi na abdurrahman bin nasir sa'id mala ya ce ai man ai min kulli man yadda'i ilm al-ghaib bi ayi tariqin min at-turuq wannan babin na abin da shafi bokanci da makamantansu ya shafi duk wanda ke da'awar sanin gaibi bi ayi tariqin min at-turuq da kowace irin hanya daga cikin hanyoyi wa zalika saboda anna Allah ta'ala huwa al-munfaridu bi ilmi al-ghaib shine makadaici ta hanyar sanin gaibi bai da abokin tarayya faman idda'a musharakata Allah fi shay'in min zalika bi kahanatin aw arrafa wa ghayriha duk wanda ya da'awa man idda'a musharakata Allah duk wanda ya da'awa tarayya da Allah fi shay'in min zalika cikin wani abu game da wannan ilimin gaibi kenan fi shay'in ko game da wani abu ko ma yake na ilimin gaibi min zalika bi kahanatin ta hanyar bokanci ne aw arraf ko ta hanya matsahi ne aw ghairiha da makamantan su gaba daya aw saddaqa man da'a zalika ko ya gaskata mai da'awar sanin gaibi faqad ja'ala lillahi sharikan fima huwa min khasa'isihi to lalle ya sanya ma Allah abokin tarayya cikin irin ababen da Allah yake bantar ina fata mun gani duk wanda ya amfani da kowace hanya daga cikin hanyoyi dan gano gaibi sawa'un boka ne ko mai bugon ƙasa ne ko mai amfani da tabzi ne ko da littafi ne ko da tafin hannu ne da makamantansu da wanda ya gaskata mai da a sanin gaibi to kamar ya sanya mu Allah abokin tarayya ne cikin irin ababen da Allah yake bantar su ya mu Allah kishiya wanda yin haka kafirci wa qad kazzaba Allah wa rasula kuma hakikan ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bala ce wa kathirun min al-kahanati al-muta'alliqati bish-shayatin la takhlu min ash-shirk wa taqarrub ila al-wasa'it allati tasta'inu biha ala da'awa ala da'awa al-ulumil ghaibiyya da dama daga cikin bokaye da bokancin suke da ke da alaka da shedannu wannan bokancin ba zai kubuta daga shirka ba ko neman kusanci zuwa ga wasu wasa'it wasu ‘yan tsakiya da zai nemi agajinsu ko taimakonsu dangane da da'awar sanin gaibi, fahuwa shirkun, yin hakan kuma shirka ne min jihati da'awa musharakatan Allah, daga cikin daga ɓangaren da'awa yin tarayya da Allah fi ilmihi a cikin ilmin shi, alladhi khassa bihi wanda yake banta da shi, wa min jihati taqarrub ila ghairihi da kuma jahata neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah. kenan duk mai amfani da wasu abubuwa don gano gaibi yana isti'ana da shayatin hanya biyu ke nuna cewa wannan mutum mushriki ne hanya ta farko amfani da shedannu da yake hanya ta biyu neman kusanci da yake wurin shedannu kaga amfani da su shirka ne don gano gaibi abu na biyu neman kusancinsu ta hanyar musu yanke-yanke da abin da suka ce ka musu shi ma shirka ne وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول أتشوانا بابا شرعة مسلمة تنا كوري هدتوغا بعد إيدا نيسان تاسو دغا نيسان تبوكاي دا مكمان تنسو وان سكي باتا الديني دا هنكي هناك شرعة كلن تنا تشيها كنيسان تبوكاي كنيسان تما لمن صب كنيسان تما سدوبا da makamantansu saboda nisanta su zai sa ka kare imaninka sannan ka kare hankalinka so da dama daga cikin mutane akwai wanda sheda boka suka raba su da imanin su bukata bata biya ba an gane ba kuma suka raba su da hankalinsu da ina hankali yake ga wanda zai ɗauki kuɗin sheje ya kai ma wani ya mishi wasu kuɗi ina hankali yake fi haya kamin in yana yin kudin da gaske ina amfanin kuma ya kama mutane duk da sana da auciya su ba su cin wannan kudin sai dai su ba ƙarya ce suke wallahi Allah ƙarya ce suke akwai wani boka ma da ya shahara a cikin me yake ta abubuwan ga na sadarwa facebook ne whatsapp da su me yake cin shi gudan ga tiktok yana na kawai da awa arziki da dukiya yake yana nuna cewa kuɗi yake yi in ka iska ɗakin shi cike da kayan bokaye kuma yana rungume da alkur'ani mai girma ga hoton shehu in yas cike da don mutanen su ne yana da awai yanayin kuɗi don mai san arziki ya shi shi babu harkar bokanci cikin harkar nan ba tsayi ba ne ba kawai falala ce ta Allah da karama ƙarya ce ki kuma wallahi wallahi ƙarya ce ki duk mai hankali ya sani amma kuma mutane suna zuwa wurin shi saboda suka yadda mutane suka ta'alluki da da mi san kuɗi da san duniya Allah ke shi mai kare ina ganin zamu dakata amma faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko makamanta haka Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi